ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina shekara 1431 wanda ya daidai da sha biyar kenan ga watan januwari shekara ta 2010 idan ba manta da karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa mun tsaya ne a makon ko karatun da ya gabata a shafi na 44 karshen isar bawan Allah nan na auren da ya da wannan baiwar Allah watan alkali shuraihu shi da zainab bintu jarir inda karshe kun dan ji har wata waka yi sakamakon duka da ya ga makocinsa na matarsa ta dalilin bata mai da matar ke yi ya ce ya ga mazaje wasu mazaje na dukan matansu ya yi addu'ar Allah ya sa hannun shi ma ya maki ya shanye don ran da ya ɗaga shi zai bugi zainabu ya ce ya za a yi bugi zainabu bayan ba laifin da ta taɓa masa ai ba zai zama adalci a gare sa ba dukan wanda ba ta taɓa marasa laifi ba ya ce zainabu a cikin mata kamar rana ce sauran mata kuma gaba ɗaya ba su wuce taurari ba wanda idan zainabu ta bayyana to ba ta wanda in haske ya bayyana na rana ba wani hasken taurari tauraro da yake ragewa to haka in dai akwai zainabu to ƙarya ne ba wata mace kenan a wurinsa wannan zamani na shi nan muka tsaya ko mala ya ce ko malama ta ce a saniya ta biyu kissa ta biyu وهذه قصة آتقة دا كما لابار آتقة ابنة عمرو بن نفيل ياتي عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن أبي بكر قصر آتقة ير عمرو بن نفيل قصة تدا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثاني سيدنا أبو بكر شي عبد الرحمن Allah ne ko radiyallahu anhum Allah ka kara musu yadda gaba daya faqad tazawwaja Abdurrahman bi Atiqa wannan yaro abdurrahman ya biya auri wannan kyale suna atika wa kana min ajmal nisa'i quraish tana daga cikin matan da suka fi kyau a qurayshawa wa arqahunna khuluqa kuma ta fi su kyau da daukakar kyawawan dabi'u wa asfahunna nafsa kuma ta fi su tsarkin zuciya da dabi'u wa a'zabuhunna hadisa ta fi su iya magana dadin magana wa asrarunna mantika kuma ta fi su sanin ya kamata wurin furuci da magana wa kana abdurrahman min ahsanin nasu wajha abdurrahman ya kasance a zamanin shi yana daga cikin mafi kyawun mutane wurin fuska Allah mai kyau wa arqahum shu'ura kuma Allah mai wato madaukakiyar daraja wurin tunani na cikin zuciya wa aktsaruhum birra biwalidayhi kuma ya fi samari ko kuma ya fi da yawa mutane a zamanin shi tsananin yin biyayya ga iyayensa sanan ma da kala bi atika ranar da ya tare a ɗakin matar shi atika a habbaha hubban shadida sai ya nuna mata soyayya wacce kamar ka ce ta wuce hankali an gane soyayya mai tsananin gaske malaka alaihi aqlab wanda wannan soyayya sai da ta mallake masa hankalinsa wa qalbahu sai da wannan soyayya da yake ma yaccan ta mallake mai zuciya falamma alima bi zalika waliduhu da mahaifin shi ya fahimci soyayyar da yaron nan ke ma yarinyar can ta mallake masa hankali ta mallake mai zuciya da mahaifin ya fahimci haka to kun tun daga nan za a iya samun matsala da yaron nan kenan a zaman auren shi da wannan yarinyar dan ku dubi matsalan watan duk wanda za ka so ba ka mai so irin na fitar hankali kun gane so da zai kau da tunani wato shi duk wanda zai yi soyayya yana yin soyayya ne da kulafa manzo Allah ne ba da shawarar nan ahbib habibaka hunan ma yace asa an yakuna bagidaka yawman ma wa bagid bagidaka hunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma yace ahbib habibaka haunan ma ka so wanda kake so so da kuna ka ba a hankali wurin son wanda kake so a sa an ya kona ba zai baka yau ba yau da kullum in ta rikice yana iya koma fa ya zama makiyinka kuma baka yi mai so da lura ba kaga an samu matsala duk wanda za ka so ka yi mai so da lura ne ba a wa wani makauniyar soyayya sai manzon Allah kawai an gani amma duk wanda ba manzon Allah ba ba a masa makauniyar soyayya ana son shi ne da kula ana son shi ne da lura jama'ar musulmi kun gani amma ka ji yarinya tana cewa in ba wani barijiya ƙarya ne kuma da gaske bane to saboda wannan khayal din wannan shirman da ke zuwa kwakwalen ɗan mata wata tana faɗi ne ba da gaske take ba amma kun sa an sha samun masu aiwatar da wannan matsalar da an ce ba za a ba ta wani ba kawai sai ta faɗa rijiyar ko ta sha fiya fiya ko ta abin da za ta kashe kanta tunda an ce ba za a ba ta wani ba to irin wannan makauniyar soyayyar ba a wani sai manzon Allah an gane shi ne kawai kana son shi idan ka arife duk abin da ya ce ka yadda kawai ba ka tantama wurin nuna ma annabi kauna ko soyayya amma duk wanda ba shi ba kana son shi ne kana kula kana son shi kana lura kana son shi kana a'auna abubuwa jama'ar musulmi kun gane ma kaga a yau yanda mutane ke soyayya ba suna yi bane a ƙarƙashin shawarar wannan hadisin da annabi ya ce kaso wanda kace so da lura yau da kullum na iya mai da shi ya zama ƙiyinka ba sannan wa ba zai da kahonan ba ka ki wanda kake ki ki da lura duk wanda za ka ki ka rinka lura wurin ƙiyayya kar ka mai makauniyar ƙiyayya a sa an ya kuna habibaka yau mamma me nan gaba kuma ya zama wasu rikinka ka je kana neman ƙyarsa jama'a kun gane to ka riga ka nuna mai muguwar kiyayya kuma a baya gashi kuma Allah ya kwarzabe ka da son wannan kyatta shi ko ƴarwan shi ko ƴan kaninsa kuma an ce dole wurin shi za a je a yi magana kun ga an samu matsala saboda haka duk wanda zaka ki kana kin shi ne da kula me yasa kake kin shi da yana kin addini eh to tana iwa fa nan gaba ya zo ya zama mai addini kuma kuna kallon manzon Allah abin da yake ranar kiyama Allah sai aje wasu mutum biyu sai ya musu dariya saboda abin da ya faru gare su sai Allah ya musu dariya menene ya faru annabi ya ce Allah ya ce ɗaya ne aka je yaƙi shi musulmi ne wancan kafiri da gumurzu ya gumurzu sai wannan kafirin ya sa'a ya ɗaga makami ya datsa wannan musulmin har ya kashe shi a wurin a nan take kuma sai ya imani shi ya ji kawai musulunci ne gaskiya sai ya karɓa addinin musulunci ya kuma juya yana yaƙar kafirci a nan take shi ma sai a kashe shi yanzu da ya san zai musulunta da ya kashe wancan ka gani shi yasa ka ga sayyidina ali yaƙi ne ake da ya ɗaga makami zai gara wani kuma ya ga ɓallar da yake da ya kakaro majina sai ya tofa mai sai ya tsaya kawai haka sai ba makami a hannun kafirin ce ka ka tsare ne ya ce i da zan sare ka ne in kashe saboda Allah amma tofa min majina da kai ka bakanta mare ka bana haushi to na yunkura sai na ga bari in yi mummunan datsa ka kenan saboda huce haushi sai na gane cewa bari in yi dan Allah kawai shi yasa na tsaya in haushin ya kau in kashe ka in ko bai kau ba dai in dai dalilin haushin abin da kai min ne ba zan kashe ka ba kaga in za ka ki ka ki dan Allah kenan jama'ar musulmi kun gani a nan muka ba ku labarin kissa abdullahi kissar abdullahi dan mas'ud me abu jahal bai masa ba sai da ya kai shi kasa annabi ya ce je ka karanta musu littafin Allah ya je ya karanta amma da ya mare shi sai da ya faɗi annabi kuma ya dariya ana mamaki ka tura shi an mare shi kuma kana dariya annabi ya ce a ni na san zai rama ni Allah ya nuna min zai rama haka ko haka da aka je yakin Uhud haɗa yakin badar duk ga su kwankwanci ibn mas'udin ya ce manzon Allah kaga kowa ya kisa amma ni ban kashe kowa ba annabi ya ce je ka duba wanda bai karasa ba ka karasa shi kai ya kama hanya sai yana tunanin to ai a wurin nan ba wanda bai mutu ba sai zuciya ta bashi take kai tunda annabi ya ce in je wanda bai karasa ba in karasa shi ba zai ba akwai wanda bai karasa ba sai ya wuce kawai ya duba wannan ya duba wannan ya duba wannan kawai sai ya hangi Abu Jahal wanda ya mai wancan abin a baya can gashi yana numfasawa sama sama ga idanuwan shi tau haka abdullahi dan mas'udin sai ya ce alhamdulillah ka aiko alhamdulillah sai ya tsuguna ce ya aba jahal ka ce la ilaha illallah mana kaga shi inda yake ma abu jahal saboda Allah ne domin jama'a a gaban mutane ne ana zaune annabi cewa zai je karanta ma waɗancan qur'ani abdullahi dan mas'udi shine ya fara karanta qur'ani karara da sauti a fili kafirai suka fara ji a duniya an gane ko dan gajeren mutum a wannan lokaci da ya je fara karanta qur'ani abuja da ya kifa mai mari sai da ya sama ya faɗo sai annabi ya dariya ya yace zai rama ne Allah ya nuna mun ranar da aka yi wannan yakin ga abuja alkwance yana numfasawa sama sama da ibn mas'udin ya zo ya gan shi bai karasa ba an ce kuma wanda bai karasa ba je ka karasa shi ya ce alhamdulillah to da yake kaga shi abin da ke tunanin shi kiyayyar yana yin ta don Allah ne sai ya tsugunna ya ce ya aba jahal ka ce la ilaha illallah mana in je in ga muhammad annabi cewa ka fa musulunta domin yanzu kun ga shi yana kin shi don Allah ne to kuma Allah abin da yake so shine tallata shi addinin ba wai kisan ba kawai domin yanzu ibn mas'udin ya kashe abu jahal amfani haka ne zai masa fiye da a ce in yi sa'a ya musulunta wanne ne zai fi mai amfani in yi sa'a ya musulunta to su kuma kullum suna kallon menene Allah ya basu to shi suke zaben makansu nan take Abu Jahl ya kalli Ibn Mas'udin ya ce mai a ai ka je ka ce Muhammadu kin shi da nake a yanzu ya fi kin da nake masa yayyar da nake mai a baya ibn mas'udin ya tsalle dira akan kirje shi sai ce tsaya tsaya kar ka kashe ni ka je ka ce wa Muhammad ya turo mai daraja ne iri na a cikin wato ya turo Abubakar ya zo ya kashe ni ba kai wulakantacce kaskantacce ba jama'a musulmi kun gani to wannan kiyayyar ita ce kiyayya makauniya kuma ita ce kiyayya ta gaskiya kaji kuma yadda ake musulunci na gaskiya shi musulunci yake so a yi ba ya rama ba ibn mas'ud ya ga wannan ai magana banza ce in ya biye mai kawai da ya daga takobin shi ne datsa sai ce a tsara karka datsa ni karka kashe wanda takobin ka dauki ta wacce mai daraja ba ta ka wulakantacciya ba kashe ni da ita kun ji yadda ake kiyaye jama'a to wannan ita ce irin kiyaye da kafirai ke wa musulmi to mu musulmi ba aka bane mu muna kin su ne da lura an gane ku kana kin wanda kake ki ne da lura duk ayan da kaji Allah yana cewa a ki su to haka a ki su amma kin da lura dan nan gaba baiwa cikin su wani zai da karɓa addinin musulunci in kayi nuna mai kiyayyar da ta wuce kima to kuma sai a samu matsala Allah kyauta saboda haka shi wannan yaro kun dai ji yana son yarinyar kuma so irin na hauka tunda wannan shine hubban shadida din wanda har son ya mallake masa hankali da tunanin da ke zuciya falamma alima bi zalika waliduhu da mahaifin shi ya fahimci kai wannan yaro fa yarinyar nan ta mallake hankalin shi da zuciya kuma ba wurin boka ta je ba kun gani ba ta je wurin tsatsu bane an gane ba gida ko mota take amfani da shi ba kawai tsabagen nuna soyayya ne har ta mallake hankalin yara da uban ya fahimci haka khashiya an tasrifahu ko an shi'uni dini sai uban ya ji tsoron kar ta ɗauke hankalin yaron nan ta juyar da shi wani wuri game da abin da ya shafi addininsa lalle wannan yaron yarinyar nan na iya kawo mai da hankali ya watsar da abin da yake da shi na kula da addini an gane ko watul hihi an amalihi ta shagaltar da shi daga aikin da asali yake wa Allah fa zahaba ilayhi fi gurbati nan take watan shi wannan yaro ya kama hanya watan ko fa zahaba ilayhi nan take au sayyidina Abubakar ya kama hanya ya tafi wurin wannan yaron fi gurbati ya same shi a daki daga shi sai shi wa kana lahu abubakar ya ce ma yaron nasa ya ce ma dan ya bunayya dana inni ara hadhihi mar'a qad alhalat bika ni na ga wannan yarinyar tana neman ta dauke maka hankali kun gane ko alhalat bika tana neman dauke ma hankali shine Allah ya bada labari yawma tarhalu kullu murdi'atin ay amma arba'at duk wata mai shayarwa bala'i da masifa rana sai ya ɗauke mata hankali daga abin da take shayarwa wataran nasu sukara kaga mutane kamar sun bugu sun sha giya Allah ya ce wa ma'un bi sukara ko kaga ba giya suka sha ba walakin na azaban lahi shadid azabar Allah ce ta rufe kowa jama'a bala'i da masifa na filin kiyama to wannan yarinya ta ɗauke hankalin wannan yaro wa ghalabat ala aqlika kuma na ga tairin jayi akan hankalinka saboda haka shawara faɗan ha sake ta kawai jama'a kun gane ko bana da ikon ya maɗa haka idan ya ga yarinyan nan kai ko na guri baka zuwa a baka zuwa isha masallaci kullum kana gida a gindinta to idan uba ya fahimci baka fitowa asuba kuma in za a yi wa'azi za ka zuwa kuma da duk da kai ake harkokin nan na addini sai ya fahimci wannan yarinyar ce take neman ta ɗauke hankalin sai zo ya ce wani in ka ce na sake ta kawai bayan ya ka da umar da ɗansa ba umar ya ce wa ɗaya saki matarsa ya ce in in rigima ce rigima umar ya je kai kara gaban manzon Allah annabi ya sa aka kira Abdullahi ya kace so a yi babanka ya ce a saki ka sake ta kuna kalla annabi Ibrahim ba gida ne ya zo na ɗanshi Ismail ba yana zuwa ya tambaya ya zaman ki da miji tace ba kan wahala muke sha ka ji matan banza an gane ba kan wahala eh ya zaman ku da shi tace ai ba daɗi a kuma uban mijinta ne fa ta kalli uban mijinta me kuke ci tace ba kan wahala ya zaman ku tace ai ba daɗi ba dai wata magana ta ladai ba ta san uban mijinta bane shi kenan ya ce to in mai gidanki ya dawo isma'il ki gaya mai dattijo mai kama kaza mai kama kaza ya zo bai same shi ba amma ya koma zai dawo nan gaba wani lokaci amma yana ba shi ki ce ina gaishe shi kuma ki ce ina ba shi shawara ya kokari ya canza kyauran kofar ɗakin shi ya kama hanya ya tafi mijinta na dawowa annabi isma'il ba ai bako ba ga alama ta ce an yi bako wani dattijo ne mai kama kaza mai kaza kaza mai kama kaza me ya ce a ya ce a gaishe ka kuma ya ce ka yi kokari ka canza tsawon kofar ɗakin sai ɗan nan ya shiru ya ce to kin ga wannan dattijo eh mahaifi na ne shi ne annabi ibrahim wannan ƙyauren kofar ɗakin kuma ce yake ne saboda haka na sake sai annabi abawo ya ce na sake ki kawai karanta ri'a raudatul muttaqina ko da yin falihina dukansu suka ce abin da ya sa annabi ibrahim ya ce isma'il ya saki wannan matar tashi ya fahimci wannan yarin da in ta ci gaba da zama da ɗan shi sai ta koya mai ɗabi'a ne wa allah mutunci kun gani ba abin da suke ci ta sai nama da ruwan zanzan kullum abin da suke ci nama da ruwan zanzan za su ci naman gada za su ci naman barewa namun daji iri iri masu nama mai kyau shi yake farotowa kawo su ci kullum sai sun ture amma sai ta buɗe baki ta ce wahala suke sha ba abin da suke ci sai wahala zama kuma ta ce ba da wannan ya sa da shi annabi ibrahim ya fahimci haka sai kawai ba ɗan shawara ya sake ta kuma ya sake ta ya kuma auro wata suna zaune ran nan ya tafi farauta sai uban ya zo shi annabi ibrahim yana zuwa ya sallama ya ansa a matar ta ansa ina ne gidan ta ce je farauta ya zaman ku da shi ta ce alhamdulillah me kuke ci ta ce nama da ruwan garba ai kam sai godiyar Allah ya zaman ki da shi ta ce abin sai dai alheri sai addu'a zama akwai daɗi tsakanin alhamdulillah ba ta sani ba jama'ar musulmi kun gane wannan ko to duk idan da ya fahimci wannan yar za ta sa ɗabi'ar asali ta kirki da ya ɗora ɗansa a kai za ta raba shi da ita to dan zai iya cewa sake ta kuma dole ya sake ta dole ya sake ta maman ka na iya cewa sake ta in kake kuma ka saba ma Allah a inda kawai malamai suke gyara matsalar ita ce saboda biyayyar da Allah saboda biyayyar da ita yarinyar take wa Allah su kuma iyayenka yan bid'a ne suna bala'in gaba da mai bin addini su ce ka sake ta to nan ba za ka yi musu da'a ba domin innama da'a annabi ya ce shi ma'rufin ana yin da'a ne cikin abin da shari'a za ta yarda jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta to kun ji wannan za ta ɗauke hankalin yaro za ta ɗauke tunanin zuciyar shi uban da ya fahimci za ta raba shi da addini ta shagaltar da shi game da aikin da ya saba wa Allah to wannan yasa ya ce ina ganin ka sake ta kawai kala sai ce lastu aqdiru ala zalika inna aba ba zan iya sake ta ba inna aba zan iya ba in sake ta a'a faƙala sai uban ya ce wa ɗan aqsamtu alayka na rantsi maka da Allah ba zai yi ba in na tsallakta dole ka sake ta sai fa ka sake ta ba zai yi ba kalam ya kadir ala mukhalafati abi yaron ne yadda ba zai saba wannan doka ta ubansa ba yadda ba zai yi ba faɗan naka sai sake ta bayan da iya kun ga wannan yaron ɗan arziki ne ko ɗayan albarka ba haka bane haka ne a gani kai baban ka sai ce ka rabu da wani mugun aboki ne amma sai ka yi jama'ar musulmi kun gani yaro ne zai dan samu kuɗi sai sai wata tsohon mota ka san ana cewa duk wanda kuke rikici da shi idan ka ga sai tsohon mota to Allah hutar da kai rabu da shi da ita kawai wallahi sai da na gaya ma yaron nan kullum in ya fita ya dawo za ka yi kamar sun yi fada wujiga wujiga bayan da maman shi bata yi ba wannan mota ya je siyar da ita mutu ya shi ne da siya ashe ashe motar nan yaro ne fa da ya buci shekara irin ishirin da wani abu fa amma motar na ashe ta ne ma ta sashi hawan jini bai iya bacci wallahi da ɗazin nake tambaya gari ya waye shekaran jiya na ce a kira shi yau da nune ne shi aka ce ma ya koma abuja ma kawai ya ban mota ce ya gudu ya balla da shi ya biya mai ɗayan mota a tsari ko aka tsohuwar mace ita ma sai biya kuni an gane ce to ya ce sai ya fice ta kawai wadda za a alaiha da za'an shadida amma kullum ya zauna sai ya tara ya ta kuka ya ta nuna damuwa kuka mai tsanani da raki mai tsanani jama'a abin ya dame shi wamtana ala ta'ami wa sharab yaron ne ya daina ci da sha ya daina cin abinci ya daina shan abin sha yaro ga yanan sai ramewa yake na bushewa kanjamo ga yanan kawai ka gama su ba ko fakila ne abubakar sai wasu datta suka zo suka ce mahaifin shi abubakar a halatta abdurrahman gaskiya ka sa abdurrahman cikin wata matsala ta rayuwa wannan abdurrahman kun ga bai sa ni mun din ko ya gyara suka ce gaskiya ka sa yaron nan cikin halaka fa innahu la yansarifu an tafakkur ya ki ya daina tunani fi atika game da matar nan tashi da kace saka atika وذكر رقتها ودماسة خلقها فلوكة ne aka gaya ma abubakar irin taushin halin yarinyar mai ita ma ta damu da kuma watan inganci watan can ɗabi'unta aka ce mai yarinya ce ta mai ladabi wa jinayatihi alaiha da kuma damuwa da ciwon zuciya da yake yi akan raba shi da wannan yari duka dukiya ta dalilin raba shi da aka yi da wannan yarinya ya sake ta da gairu zambi babu gairu babu dalili an sa ya saki matan shi kun ga kuma shi uban ga abin da yake hangi wannan yarinya fa za ta raba shi da watan kokarin da ya saba na yiwa Allah ayyuka famar rabihi abubakarin yauman wata ran sayyidina abubakar yaron nan yayi tagumi kwance cikin rana an gane ko ko waje da hubu faji an ya zo zai wuce wata ran sai ya sami yaron gashi kwance fi shamsa a cikin kodin rana rana na dukan shi ne ma sani ba ta riga ta mallake tunanin shi kuma wallahi ba wurin boka ta je ba ba kuma wurin dan tsubba ta je ba ba abin da ta sha a bagen biyayya da take mai ne kawai wallahi jama'a yarinya ce mai tausayin miji yarinya ce wadda watan tana da kyawawan ɗabi'u tana da kyawawan halaye an gane ko wannan yasa yaron nan ka san idan mace na kyautatawa mutum ba in dai tana mai ladabi da biyayya ba yi da matsala da ita ko ɗigo duk abin da yake so za ta yi mai wallahi ka rasa kado ka ce kara aure sai kama gaba da kai zai kama gaba da kai mata ba su gane bane shi ne sai ka ji ana tashin ne shi ko ba wurin malamai ta je ba irin yanda masu zuwa wurin malamai bokaye kenan suke shanya mazajensu to ita tsabagen tsurar biyayya ce da take mai kawai da ladabi a zuciyar shi ma tunanin aure bai zuwa amma in ka ji mijinki ya fara tunani fa to ki gyara matsalolin ki ne kina gyara shi kenan tunanin zai wuce jama'a musulmi kun gani amma ya magana ki mai mai da baka fara fa yi miki ki a ki mai mai da baka shi kenan to kun ji abubakar ya zo zai wuce wata ran sai ya sami yaron nan kwanta cikin rana wa huwa yuraddidu hadhihi al-abyad yana ta maimaita wannan wakar yana ta wannan wakar yana ta wannan wakar bai san uban ya zo zai wuce ya tsaya ya tsaya yana jin shi ba shi dai kawai yana ta rera waka fa wallahi ma an saki lawzan rashariku wa ma na haqur al-hamam al-mutawwiq fa ma ra'a mithli talaqa al-yawm mithlaha ولا مثلها في غير شيء تطلق لها خلق إف ودين ومحمد وخلق سوي في الحياء ومنطق هذه وتواتا yace fa wallahi na rantsu da Allah ma an sake zarra shariku ina irin iskan nan da ke tasowa daga gabas inda rana ke fitowa ko kuma lokacin da hasken rana ke kwararowa to yace wallahi da wata manta da ke ba ma damar dai rana za ta kullo kai ma damar iskar da ke tasowa lokacin kullowar rana za ta taso to wallahi ba zai manta da ke ba wato kullum garin Allah ya waye dalila waye wato zaki faɗo min a zuciya jama'a kun gani ba fa zai rubin manta da ke ba wa ma na haqur al hammam al mutawwiq abinda ake cewa qur al hammam ina irin kurciyar daji din nan al mutawwiq wanda zaka zanta da dan wani abu kamar zobe a wuya an gane to bata taba fitowa da safe tana dan kukan nan da take ba sai na sai kin faɗo min a rai ba zan manta ba tamara anufi ni ban ga dacewar mutum iri na tallakal yawma mislaha ya saki mace irin ta wallahi ban ga dacewar haka ba kun ga yana nuna baban shi ne na da yi maka biyayya ne kawai bayan da zai wala mislaha fi ghairi shay'in tudallaq kuma ba mace irin ta ce ake saki ba babu gairi babu dalili ba ce komai ba a sake ta ba irin ta ake saki ba saboda Allah to amma ya zan yi babana ya ce in sake ta kun ga za ka ɗau darasi daga irin yadda suke ma iyayensu biyayya nan ya ce la ha kulukun yarinyar nan tana da ɗabi'u kyawawa ifun tana da kamun kai wa dinin ga ta da addini wa mahmad ga ta da ɗabi'u abeban yabawa da gogewa an gane ko wa kulukun sawi tana da ɗabi'u daidaitattu an gane ko fil haya'i wurin kunya yarinya ce mai tsananin kunya wa mantiqun da kuma magana in za ce magana da miji sai ta auna ba ta yarda ce magana da zai zama matsala gare ta ko ya tada hankalin mijinta amma ce kamar kamar da ka ta fashi duk sanda zaki magana da miji ba ki dan kasa kasa da mure kina dan gwalan gasu haka kina dan nuna ke fa ba abin nan bane a gaban sa amma kina irin kamar jirgin kasa din ya shigo ba ki ta zaba ka ta tar ka ta tar ka ta tar ka ta tar ka ta tar ka ta tar don nan su ce ki ba ta waka da za a yi da irin wannan ce an ka ta zai ga a ruwa na ce mutum wannan Allah wallahi tallahi wani in kai za ku ga da yawa wasu mazaje a yau za ku ga mutum yana ta rami haka rasa dalili wuya ya koma kamar na biyu wallahi tallahi bala'i ne da masifa a gida kullum ka gan shi kama ana wujuji da shi kullum ka gan shi ya fita cikin hayacinsa kullum ka gan shi cikin damuwa yana tafiya shi kadai yana tsaki wata masifa ce bari a gida ya rasa yadda zai da ita jama'ar musulmi kun gane mata ku ji tsoron Allah da yawan ku a yau idan an kalle ku aka kalle mijinku wata na rantsi da Allah ba za in dai da a ce wai a faɗi bala ba za a yarda cewa ita ce matar shi ba saboda shi za ka gan shi yaran kamar dan aiki amma ita za ka ganta urbi ko mijinta ne jama'ar musulmi kullum in gari ya waye ba abin da ya dame ki a kawai kina jira ne ya kawo shi ko ya rinka lissafi kenan ina zai kaɗa yau bari ya gabas sai ya gabas ya gama kaɗawar shi gabas ɗin duka wallahi ne zai samu komai ba ke ko kina zaune in kuma ya dawo a cikin wahalar da ya sha ba babu abin da ya dame ki in bai kawo ba kawai kice to yana ga hannun ka rabbana to dama hannun shi rabbana bar ko ko ko malam ka ya kunce Allah ya kyauta wallahi tallahi da mata ku tausaya wa maza Allah akwai wani mutum yana nan yana yawo a mashin yana bi unguwanni ko yana bi da jin shi ba za ka gan shi wani sha ɗaya mai wani lokaci a kan mashi yana zuwa da babu wuri ne wuri ne yana za a gan shi na taɓa to na taɓa gaya wa mata wallahi tallahi jama'a na ce wurin sha ɗaya da wani abu na dare kuma ba ɗan tudun wada ba ne an ce a nan wuraren ku yake nan sabon ne wallahi na ke cewa mata yanzu kun ga wannan bawan Allah wannan bawan Allah abin da ya sa yake yin daren nan shi ne abin da za su karya da shi gobe da safe in dan ta shi ne ba abin da ya dame shi goma na yi sai je kwanta amma in ya kwanta goma na dare billahi la ilaha illa huwa in ya tashi da safe to da tashi hankali ya tashi jama'ar musulmi kun gane ana zaki da mai ko menene ba sa da zaka je na ta faɗi mun ya shi hatta da kushi amma ba abin da ya damu ce mun da ruwa yi in ba abin da za a kai kun da yawan da ya a gani ya kai sha biyu dare amma ba ita ba za ta fahimta wani zaki da mai duk ƙarya ne kawai ka kawo abin da za a karya mutabaiwa Allah ku tausaya maza wallahi tallahi maza abin tausayi ne Allah kyauta to yaron nan dai kun ji waƙar da yake ta yana cewa la ha khuluqun ibtun wajinun wa mahmadun wa khuluqun sawiyyun fil haya'i wa man ko yana ne yana ta waƙa cewa bai gada wannan ba irin ta ake saki ba kuma irin shi bai dace da a ce yau saki irin ta ba an gane ko ba irin ta ake saki da babu gaira babu dalili don Allah ku dubi wannan magana to ya yake wa raddi ba baban shi ba kenan a fakaice an gane ko fasali aku abu a nan ne ashe uban na tsaye sai gyaran mai na wannan waka faraka lahu wallahi sai tausiya madan wa qala lahu yace kai abraman yace na'am da ji ya bunayya ma dunta la tasmu ala hubbiha tunda ba za ka iya hakuri akan son ta ba to je ka dawo da ita mai da ita mai da ita a matsayin matarka kawai faraja'a ya mai da ita a matsayin matar shi wa asha ma'aha ayyaman sa'ida haka ya ci gaba da zama rayuwar aure da ita watan kwanaki watan na daɗi da morewa shine fa'ida din na arzikin rayuwa duk abin da yake so tana mai babu wani abu da take ragewa wanda ya kamata a ce ya mace ce wa miji hatta kutila yana nan tare da ita har sai da je yaki yawmat ta'ib a ranar ta'ib da aka je din nan ma rasulullah tare da manzon Allah a can aka kashe shi fajaza ajaza an shadida haka ita ma ta zauna tana taraki tana ta kuka tana nuna damuwar ta mai tsanani jama'a ara'aitu ukhti mu'mina kina ganin yar uwa mu'mina kina ganin kaifa anna atiqa ko al-mu'minatu as-sadiqa ikata'at bi riqqati akhlaqiha وسداد منطقها وأذبك حديثها أن تمتلك قلب زوجها ya kike gani ya ce uwa mumina yanda ita wannan atika din wadda mumina ce ta gaskiya ta samu dama bi raqqati akhlaqiha ta dalilin tushin ɗabi'unta kyawawan ɗabi'unta wa sadadi mantiqiha da kuma iya maganarta shine daidaitacciyar magana ba ta magana kace ba daidai ba ta yi ba daidai ba a'a wa bi hadisi haga ta da daɗin magana ta iya zance an gane ko yaya kike gani ta samu dama an tantali ka kalba zaujiya ta bi ta mallaki zuciyar mijinta ba da irin waɗannan ɗabi'un ba ne jama'a kun gani fayar ba an ha mijin ne ya yadda da ita yadda ta fitar hankali wa yasni alaiha ya je na watsa yana yabanta fa halla kunti mislaha ke yanzu a matsayin ki na mumina ba za ki iya kokari ki mallaki mijinki irin wannan ba ki zama irin ta ba za ki iya kokari ki zama irin ta ba ke yanzu mumina jama'a kun gani ki zama mai nuna kyan ɗabi'a da taushin hali da kuma magana kyakkyawa da magana mai daɗi ta yanda haka zai ba ki damar mallakar zuciyar mijinki jama'ar musulmi kun gani wallahi tallahi duk yanda ka tada hankalin wani in ya san wanda ya aji za ta gaya mai kalmomi na kwantar da hankali wallahi za a ga duk abin da ya same shi kokari kawai ke isa gida saboda ya san za a gaya mai kalmomin da wallahi sai duk abin da ya dame shi a kai amma wani idan matsaloli suka cunkushe mai a kwakwalwa wallahi tallahi baya tunanin ya tafi gida me yasa dan ya san idan matsalar tara ce a kwakwalwar shi ɗaya rage ta zama goma ta haifar mai da hawan jini to wallahi in ya shiga gida da wannan matsala tara ɗin sai an ƙara mai wata tara a kanta ba ya shiga uku zai ba tara su tara ma duk zai shige kuma dalilinta inda zai zo ya sallama ta gan shi cikin yan wani yanayi sai kawai ke tsaki yana jifa sai ke tsaki matar ka ta tsaki don ta ka shigo ba ta san me ke damun ka ba amma sai ke tsaki kawai idan kai magana ta ce ta to na gane ka shigo kana ta wani abin nan kumfan baka kana ta wani gungumi haka kin san abin da ke damu ce ko bai ke damu ka ni mai damin to ta gasa mai maganganu wanda sai ya ji dama bai shigo gidan ba wa kama anna almu'minata as-sadiqa muti'atun li zawjiha kama yanda ita mu'minar gaskiya take ita mu'minar gaskiya ne wa mijinta da'a ne mardiyatun lahu kuma yardadda ce a bayyada a wurin mijinta in dai mu'mina ce in ko ba mu'mina bace to wannan daban an gane ko najibuha nasihatun lahu muna samun muminar gaskiya mai nasiha ce ga mijinta tuwajjihu lil khair kullun tana fuskantar da mijinta da ayyukan alkhairi wa turshiduhu lil salahi kuma tana shiryar da mijinta da abubuwan da suke na watan salaha ne abin da yafi kyau wa ta'muruhu bil ma'ruf mumina kullun zaka ga tana kokarin umartar mijinta da abubuwa masu kyau watan hahu anil munkar in ta ga mugun abu za ta ce haba mai gida ya dace da kai ma'ai kuma cikin ladabi da girmamawa da mutuntawa da maganganun da ke nuna sanin ya kamata jama'a kun gani dan bari ku ji in kana zaune da mace to za ka ga in dai tana da hankali ba motsatsiya ba ce idan kai abin da kure tana kallon lokacin da za ta magana da kai ya dace ta gyara maka abin yi to za ka ga ta yi cikin nuna sanin ya kamata da kawaici da sanin maganganu da auna su sanda za ta maka su idan a lokacin da kai kure ta gani bai kamata ta magana ba ta sani sai ta kau da kai ta nuna ma kamar ba ta ga kai ba sai an shiga yanayi wani lokaci ba za ta fito karar ta nuna kai abin ba sai ta san dabarar da za ta yi wurin magana da shigo da wani zance na kuskurantar da wani can da ya wani abu mai kama da irin wannan sai ka turo kayan irin wannan abu an gane sai ta nuna ai ga nuna ma shi wancan aka yi ba haka ya kamata ba ga yanda ya kamata ga yanda ya kamata saboda ai ga abin da Allah ya ce a Qur'ani ga abin da hadisi ya ce manzon Allah ka ya ce to irin wannan sai ka ga ato ai ko kai ma ko kai irin wannan kuskuren to amma ta ke gyara ma wani gaka ce to ai ma ko kin gaba na irin wannan ba sai ta ce a to ai kaga kai dan kuskure ne ya faru kawai ai ba da biya ka bace kuma tun da kai ka kara ko wani roƙa maka Allah ai ba za ka kare ba ba wani matsala insha Allah ya riga ya wuce wannan mata Allah ta ba mu Allah kyauta فنجد أن من الصحابيات a karatu mukan samu mata daga cikin matan sahabbai daga sahabbai mata man kana taqilu zawjaha ala qiyamil layl akwai wadda akwai wacce ke taimakawa mijinta akan ya tashi cikin dare su ibada tsakaninka da Allah tun da kai aure matarka ta taba aje buta a daki karfe uku na dare ko biyu da rabi ta taba kawa na tashi ko na fila raka'a biyu ce ni bakar wanda ya amsa shi ya sani in an taɓa yi tsakaninki da Allah ke kin taɓa ta da mijinki saboda ki taimaka mai ya tashi na fila raka abi kuna kallon hadisin muslim manzo Allah ya ce duk sanda dare ya raba idan mace ta taɓa mijinta ne gida mai gida bai farka ba ta ɗan samu ruwa ta yarfa masa ya farka yaya musamman a irin wannan yanayin sanyin da mutane ba su tashi cikin dare su ibada ki dan ɗebi ruwa ki yarfa mai haka yaya ce ka tashi ai nafila mana ya miƙe ku kai alwala ku kai nafila raka'a biyu ke da shi manzo Allah ce da kun gama sai a rubuta sunayen ku da naki da nashi cikin azzakirin Allah kafiran wal zakirati shi ma ko in ya farka cikin dare ya dan taba ki wance wance wance kika ki farka ya dan ɗebo ruwa a irin yanayin nan ana sanyin nan sai dan yarfa muke dan watsa muke ruwan sanyi ki farka yaya tashi mana ko na fila raka abi ne a samu ayi ta tashi kika yi alwala ku kai na fila raka abi ke da shi kuna gamawa manzo Allah ya ce sai a rubuta sunan ki da nashi a cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirati jama'ar musulmi kun gani kun ji falalan mata ta taimaka wa miji tashi ki kiyamun laili kun ji falalar miji ya taimaka wa mata ya tashe ta ta tashi kiyamun laili suna yi fa jama'a shikenan sai Allah ya sa rubuta sunan su cikin azzakirin la kasiran wa zakirati jam'i ne zasu yana gaba tana baya shikenan kawai sai a rubuta sunan su hadisi ne fa sahihi annabi ne ya faɗa ga nan ko ariyadu salihina amma tun da kake me yawa baka taba tashin ta ba ke ma tun da kike baki taba tashin shi ba wannan rijistar ba a yi taku ba tun da kai aure shekara uku ko hudu watan ka shida da ita ba rijistar ku bayan kai baka taba tashin ta ba ita ma baka taba tashin ka ba wa alaikum salam idan mutum bai da mata ya farka to shi ma sai dan lallashi fulo ke ko fulo ya tashi taimaka mai kenan koya a wannan ana so a nuna maka falalan masu mata ne duk yanda ka kai ga abinka in kai ba ma za ka yi baccin ba ana sallama isha ka je ka tada nafila an gane ko kar ka kwanta kai bacci har da yiwa ya kai ta nafila kai dai ba za a rubuta sunan ka ba dan da ba da matar ka kai ba a yayi insha Allah abinda alhum abinda ake nema yin nafila an gane ka tashi ta dai kun yi nafila eh ko dai ku jam'i ko kowa ya nashi amma abin da yafi shine ku jam'i din a a wai kai kadai za a yi kai ka samu wannan falala ai kai kadai ba za ka samu wannan falala ba
amma wajen wannan to wurin wannan namiji zai iya watsa wa matar shi ba wani matsala amma ki sani idan mijin ki ka dage kun san ka dage ko to zai dage ba ki kashi cikin daren nan wallahi in kika watsa mai ruwa bayan jahili ne fitik ba to za a samu matsala bayan in jahili ne ko tashi shi fa kika yi masifa zai tashi da shi
bayan ma dawa da shi
tsari ko Allah ya kyauta saboda haka mata ku kula idan mijin ku masifafe ne to ku ba hankali dan wata mijin nata masifafe ne an gane ku dan ku duk masifar ta kai in ka tashe ta take shi kenan zai karbi da ita za ka yi amma ke in kika tashe shi ya ki kika watsa mai ruwa in ya fa farka za ki gaya musu
malam mu ba shi ka ta ce ka ta ce ka tashi kenan kana da ladan wannan a kana da ladan ka tashi ta ki tashi amma ladan a rubuta kin azakirin la kasiran to in matsa ba za ki samu wannan ladan
jama'a kun gane ku karanta waccan sura ta azab ce ko da Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina ne ko was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furudan wal hafizati wal zakirina Allah kaseeran kaji taho wannan da aka yi sai da aka zo nan wal zakirina Allah kaseeran والذاكرات أعد الله لهم مغفرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا kun ga abina saboda haka duk wanda ke sa'a aka yi rijistarta duk wanda ke sa'a aka rubuta sunanta cikin azzakirin Allah kasiran wal zakirati to wannan kam ta gama yin sa'a Allah kyauta saboda haka mata ku saurara ku ji karatun nan da yawa waɗanda ke waje nan suna complain akan ku cewa da an ɗan tattauna sai ku ta hayaniya kuna kuna tattauna kuma kuna surutu kuna hana wasu jin me ake yi Allah kyauta ku taimaka waɗanda suka zo don su ji karatu ku ne kuka ne ba karanta littafin nan ko amma kuma kun ji ku yake gudu saboda ku ne ba ku da son gyara abu ko ku je ne Allah in an yi wa'azi mace ta fi saurin ɗauka yanzu ne suna iya kuka in sun ji wani abu amma da an tashi kuma to shi kenan shi ko namiji kamun ka tara su kai wa'azi su dauka da wuya amma in ko mutum ya dauka su kuma za ka yi mamaki ka ji wani tsarin Allah saboda haka mata ku rinka saurarawa kuna jin me ake yi Allah kyauta to sai malam yace